يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها نعم إن لم يأتذلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أسيهم فوزوهم واقتلوهم حيث ستقتلوهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na ƙara godewa Allah mai kowa mai komai wanda ya ƙara haɗa mu a wannan mahabari mai tarin albarka cikin wannan masallaci mai albarka a daidai wannan rana mai albarka wato ranar asabar wanda yau muna sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira wanda ya yi daidai da goma ashirin da uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya kuma idan ba manta ba dai muna nan a cikin suratun nisa'i inda a jiya muka kwana a ayan da allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana kafirai da munafukai manufansu to mu ɗauki ɗabi'a irin nasu Allah ya ce waddu suna burin su kafiran nan da munafukan nan lautakuru na kama kafaru da za ku kafirce kamar yadda su ma suka kafirce fatakunu na sawa'a sai zama kun yi canjarar da su don kafirce kun kafirce ‘yan azaba za a sha ce ku sha duka sun zama munafukai kun zama munafukai idan za a sa su a ƙasan wuta sai a haɗa da ku Allah ka tsare Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tattakhizu minhum awliya'a ya ku al'umma kar ku yadda ku riki kafirai da munafukai su zamto su ne majibantunku mutum ya ce shi bai da wani abokin gwani bai da wani abokin sirri bai da wani abokin shawara sai kafiri sai munafiki Allah ya hana mu haka hatta yuhajiru fi sabilillah har sai sun fita ma'ana hatta yujahidu fi sabilillah har sai sun tashi sun tafi yaƙi akan me zai ɗaukaka addinin Allah wa in tawallau idan ko suka juya baya fakhuzuhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum Allah yace duk ran da kuka ga annabi yayi kuwa a zo a fita amma wasu daga cikin munafikan nan suka koma suka ibitowa wai ba za su a kashe su ba a bar iyalansu da jejeto ba za su a kashe su ba a raba su da ransu ba to Allah yace fakuzuhu to ku kama su a duk inda kuka gansu wa qutuluhum kuma ku kashe su haisu wajadtumuhum a duk inda kuka same su to wa'annan ba su da wani amfani a tsakaninku kawai ku kama su a matsayin ribatattun yaki ko ko ku kashe su wala tattakizu minhum waliyan wala nasira Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kar ku yadda ku rika rika daga cikin waɗannan mutanen wai su ne majibantanku ko ko su ne mataimakanku wanda ya ƙi taimaka ma annabi ya ƙi jibintan al'amarin annabi to in ka riƙe shi kai ma cutar da kai zai iya hallakar da kai Allah ya ce illallazina yasiluna ila qaumin wato sai waɗanda suka kasance ma'ana sai waɗanda suke fakewa da waɗanda akwai alƙawari wanda yake akwai alƙawari a tsakanin wa ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun akwai alkawari a tsakaninku da su to waɗannan ba za a kashe su ba ba za a kama su ba au ja'ukum hasarat suduruhum ko ko waɗanda suka zo muku zuciyansu tana mene tana mai kunci su dai ba su ba da ku suka yi alkawari ba amma sun alsuna da fahimta da waɗanda kuka yi alkawari da su to su ma ana iya kyale su yace an yuqatilukum akan wai su yaƙe ku aw yuqatilu qaumahum ko ko su yaƙiwa ma'ana ko ku yaƙi mutanensu walau sha Allah da Allah ya so la sallaqahum alaikum da ta ya daura su akan ku ashe mu'minai ku gode wa Allah da ya daura ku akan kafirai da munafukai da Allah ya ga dama da su zai daura a kanku in ya daura su a kanku ko wahala ya gan ku falaqatalukum da sai su yaƙe ku wa in tagalukum idan ko sun rabu da ku balan ko falam yuqatilukum ba su yaƙe ku ba wa alqaw ilaykum salama sai suka turo muku da kalma irin ta sallama ta zaman lafiya ma'ana na sulhu babu wani matsala a tsakaninku fa ma ja'ala Allahu lakum alaihim sabila to Allah bai sanya muku wani hanya kuma akan su ba wanda za ku ce za ku yaƙe su yau aka karanta mana ta tajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يأتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا akaceto bayan waɗannan da aka yi muku bayani ku ƙetare daga barinsu saboda kun alkawari da su to ba yaƙi ba kuma za ku yaƙe su ko kuma suna da alkawari da waɗanda kuke da alkawari da su to su ma sun ci alfarmansu ba za ku yi mai ba ba za ku yaƙe su ba sai Allah ya ce to ga wasu sinfin mutanen ta taji duna akharina tabbas sannu za ku samu wasu mutane su kuma waɗanda su ne na ƙarshe yuriduna suna nufin an yi amanukum me suke nufi suna so su zama su yi zaman lafiya da ku su suna so ku zauna lafiya a tsakaninku ba cuta ba cutarwa ba za ku yaƙe su ba ba za su yaƙe ku ba ba za su taimaka ma wasu su yaƙe ku ba ba za ku taimaka ma wasu su yaƙe su ba wa ya amanu qaumahum kullama ko wa ya amanu qaumahum sannan kuma suna san zaman lafiya ko suna zaman lafiya da mutanensu wanda su ba muminai ba ba musulmai ba amma suna da zaman lafiya da su kullama ruddu ila alfitnati urkisu biya Allah yace ko da yaushe aka yi kira ma'ana akan wannan akan yaki to waɗannan urkisu biya shikenan sai su ce ku tilmiya a cikin jamana ku zauna a mazauninku wa illam ta'tazilukum idan har ba su kyale ku ba wailqu ilaykum assalama ba kuma su turo muku zance irin ta sallama ta zaman lafiya ba wa yakfu aydiyahum kuma ba su rike hannunsu daga cutar da ku ba ba su yadda su kyale ku ba Allah ya ce faku zuhun to su ma kun samu dama ku riƙe su riƙo mai ƙarfi ku mai da su ribatattun yaki wa qutuluhum kuma ku kashe su haisu saqibtumuhum a duk inda kuka gansu saboda waɗannan za su cutar da ku ne su haɗa kai da waɗanda za su murkushe ku wa ula'ika Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗannan ja'alna lakum alaihim sultanan mubina su ne muka sanya hujja ƙarfa a kamana a kansu na ku yaƙe su wa'innan mun sanya muku hujja mai ƙarfi ko a ina kuka gansu ku yaƙe su saboda waɗannan ba mutane ne mutanen kirki ba na'am وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأه na'am من قتل مؤمنا خطأ فتحصير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا na'am فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتعبير ركبة مؤمنة na'am إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتقرير رقبة مؤمنة na'am من لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله na'am وكان الله عليما حكيما وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنا ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما الله يتي وما كان لمؤمن بايا كسنتيوا ga wani mumini an yaqtula mu'minan da ya kashe mumini illa khata'a face da kuskure wato Allah bai yarda kana mumini kuma ka dau makami ka kashe mumini ba sai inda kuskure kamar yaya kuskure mutum ne ya je daji mahalbi ne da ya je ya koro barewa kawai barewan nan sai ta fita da gudu kawai ta shige sunkuru daidai ta shige sunkuru yana ta neman ina ta shiga kawai sai ya ga wullawa yana ganin wullawa yana sakin ma'ana abin da suke kwari da bakan shi ashe ita ta wuce wani mutum shi kuma ya zo daidai sai ta soke shi kaga yanzu waye kisa mahalibi ya kisa amma da gangan ko da kuskure da kuskure to shine ake magana ko ko mutum ya zo yana tafiya a mota shikenan sai ya samu kuskure wani ya faɗo mai kawai sai ya banke shi yana banke shi a take a gurin sa ya mutu kaga wannan babu ninya na kisa a tare da shi kuskure ne amma kuma sai a ce kamar yanzu tunda mun kawo misalin mota wani irin gudu ne mutum za a ga yana yi a tabbatar da ba kuskure ba kaga yana tafiya a talatin ko arba'in to wannan ba kuskure ba ne yanzu ko a nawa suke tafiya a ɗari biyu ko ɗari da tamanin za ka ga mutum wani in ya matse totir ɗin har yana ɗage wai sai ya kai ta akwano shi ya sa ko me ya gitta mai zai make to duk wanda ya make wani a irin wannan to bai kashe shi akan kuskure ba ba saboda ai hanya a kowace hanya akwai kalan tafiyan da ya kamata a yi shi ya sa turawa a nan sai suka ɗauki tsarinmu sai suka bar mu da shirme me ya tsarinmu tsarinmu addininmu ya koyar da mu kana direba to akwai tsarin yanda ake so kai tafiya kaga addininmu wayayyen addini in ka buge mutum a motan kayakin da kake tafiya sannu sannu ba na ganganci ba to Allah ya san wannan kuskure ne amma kana tafe a ɗari da tamanin ko ɗari da casa'in ko ɗari biyu dama ba za ka iya kwantarolin ɗin mota a wannan halin ba to wannan ba da me ba ba da kuskure sunansa ba to sai turawa suka ce to tun da haka ne su a titukansu na ƙasashensu kowane titi za a rubuta ma direba ga adadin gudun da ake so ya yi a motar in ya ƙara inci ɗaya akwai na'ura da suka sa wanda za ta gano kuma a kama shi a ci shi tara kaga sai suka samu sauƙi ba a samun yawan haɗari an buge wannan ba yi da ƙafa ba yi da hannu ido ya lalace wani ma ya kwandem saboda mene saboda yadda muke gudun kawai mota na ne ba wanda ya isa ni na zuba mai kuma ba ruwan wani kawai sai mutum ya ta filmiyawa yadda ya ga dama to saboda haka duk wanda ya kashe wani rai wa ma kana lil mu'minin baya baya kasancewa ga wani mu'mini an yaqtula mu'minan da ya kashe mu'mini illa khata face da mene da kuskure wa man qatala mu'minan khata'an Allah yace duk wanda ya kashe wani mu'mini bisa kuskure kaga ashe akwai abin duba da yanda yanzu muke rayuwa sai ka sami mutum yana zuwa sai ya ɗaga ma ɗan uwan shi makami shi ma ɗan uwan ya ɗaga mai wai idan ɗaya ya soki ɗaya mutu sai ka ji yana inna lillahi wallahi ba da gangan nai ba a ina ka ciro makami ka taka mashi ka ce ba da gangan yayi ba haka aka samu aboki da aboki wai abokin nan yake ce ma abokinsa wallahi ka ganni yace eh idan ka nushe ni kana nushi na ɗaya zan kwazo mutu a nan da ya ce da Allah ka bari sai ka ce ka zama wani zaƙo kawai daga na ɗan ma nushi ɗaya sai ka faɗi ka mutu sai ya ce to gwada ka gani wallahi kaman wasa kawai ya sa hannun shi ya nushe shi so da aikin da ya ƙasa bai tashi ba har lahira to yanzu wannan ita ma sunanta kuskure wannan ganganci haka aboki ya samu aboki ya samu biro kan biro ya caccaka mai ya kai so bakwai wannan abokin ya mutu ka gama Allah shayi kar mu rinka wasa da mutuwa mutuwa so daya ake yi almautu wahida mutuwa kwaya ɗaya ne duk wanda ya mutu ya mutu da nagari da mugu ba wanda za a dawo da shi saboda haka wa man qatala mu'minan hada'an wanda ya kashe mumini bisa kuskure fa ta'ariru raqabatin mu'minatin Allah ya ce to zai ‘yanta munina wanda take ma'ana baiwa munina, sannan kuma waziyatun musallamatun ila ahli sannan abakayi da kuskure ne za ka ‘yanta munina musulma sannan za ka ba da diya zuwa mazowan watannan ran da ka kashe. menene diyan nan diyan nan aka ce kowa idan mutum ya kisa wai da kuskure ba shine zai ba da raƙumi ɗari hakosan raƙumi ɗari nawa yake yanzu da muka aka ƙididdige diya na yanzu ya kai wajen miliyan ɗari da wani abu miliyan ɗari kuma ba a yadda wai ka ce to tun da na kashe shi ina da kuɗi aini ɗaya zan biya Allah ya ce ban yadda ba har ƴan uwa kowa sai ya shiga kowa sai ya sa na shi saboda mene saboda in kowa ya sa hannu to kowa ya ji zafin abin da ya ɗauko ya bayar za a zauna a tsawata mai kuma a rika lura da shi to za ka ba da raƙuni guda ɗaiɗai ɗari shi ne yanzu kwatankwacin miliyan ɗari da wajen miliyan biyar da wasu miliyoyi kuma a ma'ana ɗaruruwa a sama ya ce wa diyatun sallamatun ila ali da kuma diya wanda yake abin bayarwa zuwa ga mazowan wannan ran da aka kashe illa an ya tasaddaku sai dai idan wa'innan mutanen sun ce to mu da ka kashe mana ɗan uwa ko ‘yar uwa mun yabe to in sun yabe ma to ba akwai abin da kuma za a yi sun yabe diya to kuma akwai mene akwai azumi yace fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun to idan ya kasance wanda kuka kashe mumini ne amma ‘yan uwansa duka ba musulmai ba ne shi ɗaya ne musulmi to diya kuma an ce suwa ake ba ‘yan uwan wanda aka kashe Allah ya ce to su ba za a ba su kuɗi ba don ba su kuɗi zai ƙarfafi kafirci sai ya zamto kawai idan aka ba su kuɗi sai su je su siyo makamai makaman nan kuma da shi za a yaƙi wa a yaƙe ku Allah ya ce to ba za a ba su kuɗi ba amma ba ta'ariru raqabatin mu'minatin sai a samu munina musulma ita ma a yaya a yanta ta akan wannan kashe wanda aka yi munini wanda ƴan uwan shi duka suke ba mu'minai ba kafirai yace wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun amma idan ya kasance wanda aka kashe nan yana daga cikin mutane ne wanda a tsakaninku da su akwai alƙawari ma'ana kun alƙawari kafiran amana ne ba cuta a tsakaninku ba cutarwa yace badiyatun musallamatun ila ahlihi to wannan tunda ba za ku cuce su ba ba za ku cuce ku ba an yarda ku miƙa diyan nan izuwa wane mazuwan waɗannan ran da aka kashe wa ta'ariru raqabatin mu'minatin sannan kuma a yantar da mumina wanda take musulma mumina wa anaku yanga mumina kaga don Allah inda ana jin wannan tsarin yaushe wani zai kashe wani ai ba zai yiwu ba kuma ko a raƙuman da aka ce guda ɗari ba a ce a ba da iri ɗaya ba aka ce sai an ba da vintin mahadin su kuma guda ashirin vinti lagunin guda ashirin hikka guda ashirin jaza'a guda kaga an yi wa mutum tsarin da sai ya wahala kaga gaba gani gaba ne ya isha wani tsoron Allah to sai ya zamto yanzu abin tsoro da takaici sai mutum ya kashe maka dan uwa sai ka ji an zo an ce ai da gonan babansu da gonan babanku ai kaga makota ne kaga ko yanda babansu da babanku suke aminan juna mun zo ne a yafe shikenan ana zuwa da shi aka dan kulle shi yayi watanni ko shekaru sai ya dawo in bai da mata da dawowa sai a mai aure in bai da mota da dawowa sai a ce mashi mota idan bai da jari sai a ce a bashi jari ba Allah ana nufin me kaga a daina ko a ci gaba ashe wanda bai da daman aure ko sai ya kisa a mashi aure ashe wanda bai da motar ja ko sai ya kisa a sai mai mota shi ne ma za ka ji waɗanda suke wannan abu sai ka ji suna cewa duk ka gama in ka bari wallahi tallahi na ɗauki ranka iyaka damina biyu ne wai ka gane damina biyu a zai je ne shekara biyu kawai ya dawo abin shi ya kashe banza to saboda haka da ana haka da kisan nan ya ragu muna roƙon Allah ya tsare mu Allah kar ya jarabce mu da kashe wani mu kuma Allah ya kare mu yace fa man lam yajid wanda bai samu daman ya ‘yanta wuya ba, ya ce, Fasiyamu sha'araini mutatabi'aini, to sai ya azumi na wata biyu a jere, wanda ya yi kisan rai da kuskure, bai da ma'ana an yace diya, kuma bai da kuɗi da zai ‘yanta munina, to yanzu me zai yi sai ya azumin wata biyu, kuma mutatabi'aini azumin a jere ba yi ana hutawa. idan da zai yi hamsin da tara saura ɗaya kenan sai ce kai na gaji wallahi sai na huta to yana huta a ranar na sittin yanzu ya dawo zero Allah bai karɓa uzurin shi ba amma yana da dama ya dakata rayakin da ciwo ko lalura ko wata uzuri ta zo wanda ba zai iya yin azumin ba to la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai daura marai abinda ba za ta iya ba sai iyawanta to kaga ashe ya kamata su ma waɗanda suke da waɗannan matsalolin a gaya musu ashe azumi idan aka yi na kisan rai aka fara to ba a tsayawa madaman ba wata uzuri ne na rashin lafiya ba yace taubatan min Allah wannan tuba ne wanda ya zo daga Allah haka Allah ya so a yi wa kana Allah aliman Allah ko ya kasance masani ne kuma hakiman mai hikima na'am ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه نعم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما Allah subhanahu wa ta'ala ya gama mana bayanin kisa da aka yi na kuskure, shi yasa har taranka ana faɗa da kai ka ce za ka ɗauko makami wannan ba ƙaramin musiba ba ne saboda shi shaiɗan abin da yake so ya afkar muku gaba da adawa da nadama kuma ka lura duk wanda ya kashe wannan ba zai wuce minti biyar ba hankalin shi zai dawo yaya zai dawo jikin shi kuma ba zai iya ce mai tashi ya tashi ba ashe wanda za ka iya kashe shi kuma ba ka da daman ka tashe shi to ashe da ranar ranka ya ɓaci kai sauri kai kwantarolin ɗin kanka amma wallahi duk wanda ya ci sannan minti biyar bai wucewa za ka ga hankalin shi ya dawo ya nadama a inda ba zai amfani ba to Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan wanda ya kashe mumini muta'ammidan da gangan ba da kuskure ba mutum mumini kawai sai ka zo ka kashe shi bai ci maka ba bai sha maka ba kamar yadda mu barayi suke zuwa garin dukiyanka a kwace a kashe ka a kwace dukiyan to wannan kisa kisa ne wanda Allah baya gafartawa kamar yadda yanzu mutum zai dawo tafiya ya shawo wahala ya wata kaza ko shekara kaza a wani ƙasa sai a tare shi a ce ya bada kuɗi ko a kashe shi ya hana kuɗin a kashe shi kuma a tafi da kuɗin to kaga wannan dillabi ne munana ko koyan da yanzu waɗannan mutane miyagu ki dinafar suke ɗauke mutane su basu da yunwa wanda bai ba da kuɗi ba kawai a ɗauke mai ran shi a kashe shi bai ci ba bai sha ba to wannan shi ma duk yana cikin waman qatala waman yuqtalu na'am waman yaqtul mu'minan wanda duk ya kashe mu'mini muta'ammidan da gangan fa jazaohu jahannam to sakamakon wannan wanda ya kashe mu'minin nan da gangan wutan jahannama Allah ya ce kuma in ya shiga zai fita ya ce khalidan fiha zai tuturta ne a ciki in ya shiga ba fita Allah ka tsare mu wuta ko nan sakan daya bala'i an ce za a zo da wasu mutane guda biyu ranar alkiyama mutum na farko shi tun da ya rayu a duniya bai taɓa sanin wahala ba a AC yake rayuwa rana ma ko taɓa shi ba ta yi ya sha madara ya ci kaji kai duk abin da ka sani na a ji daɗi ya ci to za a zo sai a ɗauko shi sai a sa shi a wutan nan na jahannama saboda tsabar raɗaɗi da azabar wutan idan aka sa shi ba na minti ɗaya ba ba na awa ɗaya ba ba na kwana ba ba na sati ba ba na wata ba ba na shekara ba ana sa shi sakan ɗaya irin na agogo ɗin idan aka sa shi a wutar jahannama sai a ciro shi sai a ce wai ya kai wane ana so a tambaye ka kaga yi gaskiya zai ce ina ji wai shin tun da kake a rayuwanka ka taɓa jin daɗi zai ce ya ubangiji ai ni sunan daɗi ma ban taɓa ji ba saboda azaban wutan jahannama sunan daɗi balle in ji ban taɓa ji ba ta yanzu saboda tsaban wuta saboda haka ku kiyaye wuta al'umma shi yasa Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran ya ku waɗanda kuka yi imani ku kiyayi kanku da ku da iyalanku daga shiga wuta wa quduha nasu wal hijara wanda makamashin wutan nan ba wani abu bane ba ce mutane da duwar wata alaiha malaikatun gilazun shidadu akan wutan nan akwai wasu mala'iku wanda suke gilazun wanda suke manya kuma shi dadin karfa wanda ba za ka iya kuce musu ba kuma la ya asuna Allah min ma amarahu ba sa taba ma Allah game da abin da ya umarce su in Allah ya ce a kamo shi wallahi kamo ka za su ba wani dan Allah dan annabi ka ta yanzu idan mutum ya gama tabka tsiyan shi ana kama shi ya ga zai wahala sai ya bara dan Allah dan annabi a su ba ma sa ji sun munne bukumun umuyun ba sa ji ba sa gani abinda suka sani kawai mai Allah ya ce a aikata kawai mai Allah ya ce a duke shi to duka kawai don Allah don annabi ba su ji shi ba sannan ba su ga kayi taushi ba ka san da aka yi ta jibgan wani yaro guggan shi na dukan shi shi yana don Allah shi haƙuri ta ce sai kai taushi da kanshi ya ce ne taushi a can ba su ganin ka balle su gane kai taushi sannan ba sa jin me kake cewa duka kawai suka sani alaiha mala'ikatun gilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun abinda suka sani abinda Allah ya ce aikata kawai shi za su aikata to kaji an kira wannan mutumin ya ce sunan daɗi ma shi bai taɓa ji ba sai yanzu saboda masiba da bala'in da ke wutan cikin wutan jahannama Allah ka tsare mu za a ɗauko mutum na biyu shi kuma a duniya bai taɓa jin daɗi ba rana kirci matsaloli yunwa kishi dukkan matsala ya tattaru a jikinsa sai a sashi a aljanna ba na minti ɗaya ba ba na awa ɗaya ba ba na kwana ba ba na sati ba ba na wata ba ba na shekara ba sai a saka shi a gidan aljannan nan wanda muke fatan Allah ka sa muna da rabo to ana saka shi sai a ciro shi na sakan ɗaya ba ɗin irin na sakan ɗan agogo ana saka shi sai a ce masa ya kai wane muna so mu tambaye ka ka gayi gaskiya wai ka tuna wahala da matsala da yunwa da bacin rai da damuwa da kauto a duniya zai ce ya ubangiji ban taba jin sunan damuwa da matsala ba sai yanzu saboda daɗin aljanna to kaga aljanna kuwa ga ta nan yanzu daman an ce annabi ya ce idza jaa ramadanu idan ramadana yazo futihat lahu abwabul janna Allah subhanahu wa ta'ala yana buɗe ma ɗan adam ƙofofin aljanna ga ta nan kawai zo ka shige, ka yi aiki na gari a baka aljanna. Ya ce wa uguli ƙas abuwabun na ana rufe ƙofofin wuta, duk wanda ka gan shi ya je wuta a Ramadana to shi ya kai kanshi. Wasu fidas, wasu fidasi shayatin ana kuma ɗaɗɗaura shaiɗanu. To kaga ga mu muna cikin gara ɓata na mene na wannan wata wanda Allah ke ra'ama a goman farko muna roƙon Allah ya sa mun samu gashi mun shiga goma na biyu har yau muna uku a cikin goma na biyu muna roƙon Allah gafaran da Allah ke yi ya sa mu samu gashi muna fuskantar goma na uku muna roƙon Allah yanta bayi daga wuta zuwa aljanna Allah ka yantar da mu to war ranan nan in aka ɗauko mutum biyun nan aka sa na ƙarshe a aljanna kaji zai ce shi bai taɓa jin sunan wahala ba an ko karɓa hadisi daga abi sa'id al-hudri da mu'azu ko da abi huraira Allah ya ƙara musu yarda qala su biyun suka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da alayansa ya ce idza dakhala ahlul jannati al-jannata idan ‘yan aljanna sun shiga aljanna Allah ya sa muna ciki, yonadi munadin za a yi kirayi mai kira a sa wani ya shelaye magana, ya ce ya ku a janna, inna lakum an tasihu fala taskamu abadan, ya ku ‘yan aljanna ku yi barin ciki ku yi murna, lallai ya tabbata gare ku lafiya ba ku ba ciwo har abada, ɗan aljanna bai ciwo, baya mura. baya malaria baya typhoid ba ulcer ba hawan jini ba siga ba ciwon karambau ba sankarau duk ciwo an bata a duniya ku yi murna ku yi barin ciki lafiya ya wanzu tun daga nan har gaban abada ka ko ga dan aljanna ai ko ya more dan a duniya duka ga mu yanzu ga lafiya ko amma bai sai wuri nan da minti 20 kaji an ce maka mutum na asibiti bai san inda yake ba to aljanna ba ciwo aka ce musu wa inna lakum an tahayau fala tamutu abadan ya ku yan aljanna ya tabbata a gare ku za ku yi ta rayuwa ne ba mutuwa har abada yanzu duk kuɗin mai kuɗi duk wadatan mai wadata duk mulkin mai mulki duk sarautar mai sarauta duk ran da ya tuna zai mutu wallahi ya shiga wani hali saboda ya san daɗin madara ya san daɗin kaza ya san daɗin kuɗi to amma kuma akwai wani rana da zai fita ranan da za a rantsar da shugaban ƙasa haka ga yafi kowa farin ciki tsoron da zai fita ba ka fi shi farin ciki saboda shi ya san halin da zai shiga da in zai magana aka ce takwas da rabi mai girma shugaban ƙasa zai magana hankalin kowa na kai to yanzu da maganan shi da maganan ka duk ɗaya saboda yanzu matsayin taya ta su ce to ɗan aljanna idan ya shiga yana da rayuwa ba mutuwa har abada za a ƙara kiran ‘yan aljanna a ce wa inna lakum an ta shiku fala ta haramu abadan ya ku ‘yan aljanna ku yi barin ciki ku yi murna lalle ya tabbata a gare ku samartaka ba tsufa har abada ka ko ga yanzu da ka yi tamanin kai kana wuce hamsin arba'in ka fara wuce arba'in hamsin yanzu ka ga duk ire-iren mu muna daga shekara ɗaya zuwa har arba'in kullum ƙara lafiya za su yi amma da ka je arba'in da ɗaya arba'in da biyu to shi kenan a hankali a hankali za ka yi ta jin kana jira kana sauka yadda ka san tayan mota inda kake iya tafiya da sauri sai ka ga yanzu sai da dabara da kana da ƙafa biyunka da saurinka sai ka ga wani sai ya zama mai ƙafa uku sai ya samu sanda wani sai ya samu sanda biyu ya zama mai ƙafa hudu kai inda abincin da yanzu yanzu za a sa maka bullet ɗaya ka share ka ce ko da ƙari to sai ka koma a tsuce cikin a tsuce hanjin kana cin cokali uku sai ka ji kako shi abincin ma sai jikoki sun zo sai ka ga mutum inda yake iya bacci da ya kwanta a yi ta tashin shi wani a zuba mai ruwa ya kasa to da ka girma baccinka kuma zai rabu shine za ka ga mutum ya juya nan shiru ya juya nan shiru kuma daren ya gabata yi to saboda haka a aljanna tsufa babu shine annabi wata rana ya ga wata tsohuwa tana tafe da kyar ya ce baba ta ce na'am eh manzo Allah ya ce mata ai tsohuwa ba ta shiga aljanna tsohuwa hankalin ta ya tashi to ya ya rasulullahi in tsohuwa ba ta shiga aljanna ba ina za ni kenan da annabi ya ga hankalin ta ya tashi ya ce baba kwantar da hankalin ba wata wanda za a sa aljanna da irin shekarunki kowa in zai shiga aljanna za a dawo da shi ɗan shekara talatin da uku ne kako ga ƙarfi yana da ƙarfin shi a jika za a saka shi a aljanna yana ɗan shekara talatin da uku kuma ba zai gaba ba ba zai kai da hudu ba yana nan a da uku kuma za a rayu ne khalidan talidan ba fita har abada kaga ashe wannan samartaka shi ma da ɗan aljanna zai samu ba tsufa har abada ni'ima ne na hudu za a ce ya ku ‘yan aljanna, wa inna lakum an tan'amu fala tabtaitu abadan ya tabbata a gare ku ni'imomin Allah wanda ba za ku taɓa rasa ni'iman nan ba har abada. Amma ba ‘yan aljanna, muna roƙon Allah ya sanya mu cikin waɗanda za su kasance ‘yan aljanna, waɗanda za su yi makwabtaka da manzon Allah, sallallahu alaihi wa sallam, wannan hadisi da na kawo musulmi ya ruwaita. Me ya ja mu? muna magana akan wanda ya kashe munini ne da gangan Allah ya ce fa jaza'uhu jahannamu sakamakon wanda ya haka jahannama khalidan kuma zai tuturta fiha a cikin jahannaman Allah ya tsare mu wa ghadaba Allahu alayhi Allah kuma zai fushi da shi wanda ya kashe muninin nan wa la'anahu Allah kuma zai la'ance shi kaji matsala akan matsala shi yasa ko ne ranka ya baci kakka yadda ka ce za ka ɗauko makami ɗauko makami haɗari ne babba Allah ka tsare mu ya ce wa a ajjalahu azaban azima Allah ya ce kuma Allah ya tana zamma wannan wanda ya kashe mune nan wani irin azaba mai girma ka ji an ce maka an yi bushi da shi za a sa shi a jahannama sannan kuma Allah an ce shi kuma ga wani azaba an mai tattali wanda Allah ma bai faɗa ba wai sai ka zo ka gani Allah ka tsare mu saboda haka kisa mummunan bala'i ne balle ba kisa da gangan kwanan nan ina gani abu gunan ban tsoro a nan nan jihar nan namu a wani guri wanda ba zan faɗi sunan ba gurin ba saboda kar ƴan wurin su ji ba su ji daɗi ba amma dai babu laifi a kawo labarin domin zai zama izina ga wasu miji ne fa da matansa ya ba matan nan naira dubu ɗari hudu aro bayan ya ba ta aro wai da ta ɓata kuɗin nan kuɗin suka lalace shi ne wai sai ta rasa yadda za a yi kar mijin nan ya ci mata mutunci sai ta je ta hayan yan iska waɗanda za su kashe shi su zo su kashe shi idan sun kashe shi kaga shi kenan ta ci kuɗi ba wani magana da zai ƙara tashi to abin da ta manta idan ya mutu a sa ba wanda ya ji da Allah Allah ya ji ko bai ji ba in ta ya mutu ba wanda ya sani Allah ya sani ko bai sani ba in ya mutu ba wanda ya gani Allah ya gani ko bai gani ba wallahi aka zo aka jajjatse wannan mijin aka jajjatse shi ya sha da yar amma dauke shi aka yi asibiti da shi an sha ya mutu ashe da sauran rayuwa da bincike bincike aka kamo ta wannan a waya na gan shi iri-iri an fira da ita da aka kamo ta ana hira da ita me yasa kika haka wai saboda ya ara mata kuɗi ne kuma kuɗin ya narke shine take jin tsoron kar ya ci mata mutunci shine ta sa a kashe shi da Allah sakamakon wanda ya alheri kenan wannan to kaga ashe shi yasa na sha faɗin ma maza wallahi duk wanda ya ga ja ya ga haske ya ga hanci ya ga diri ya ga baki ya ga baya ya ga kirji ya ce shi zai ɗauko to wallahi zai ɗauko bala'i annabi ya gaya maka tun kawul mar'at ana auren mata don mene manzon Allah ya ce li jamaliha wasu na auren mata don kyansu duk wanda ya auri mace don kyanta to wallahi ya ɗauko bir ya ɗauko maciji ya ɗauko kunama ya kai ɗaki saboda za a yi taɗani shi saboda bai aure ta don Allah ba don kyanta ne ko to shi kenan sai ta zama mai kyan ɗan maciji yake wani hasabiya wasu na auren mata domin mene don danganansu ai yar sarki ne yar gwamna ne yar shugaban ƙasa ne yar attajiri ne to wannan da shi za ta gasa ka kana mata abu tana cewa wallahi tallahi ni ba walakantacciya ba ne ka dai san gidan mu ayi shi duka saka da wannan yace wani maliha wasu na auren mace kuma don kuɗinta mijin hajiya ka san namiji da san banza shi yana so ne sai dai a tashe shi yana gado a ce to tashi taliyan ya tsotse to za ku ai maka na ka yau mace in dai za ta cika maka naira ishirin a tebari sai ce maka na kudinka wallahi sai ka gane tana maka ciko kana zuwa ran da ka ce ni na ji yau ne abincin ko dan kama baki magin bai to abin da ka san kullum sai an yi ciko kaga an gayan maka kai ne ba ka ba da yanda ya kamata annabi ya ce walidiniya wasu kuma na auren mace don addininta to wanda ya auri mace don addini shine ya auri mace da zai huta annabi ya ce in baka auri mace don addini ba ta rabata ya daka hannunka duk zai yi kura ranka zai taɓaci shine za ka ga mutum ya auri mace kyakkyawa zarka ɗaya amma sai ya kai ƙarfe biyu a waje in aka zo aka ce kaiwa ne duk anguwa ba mai mata kaman ka amma a ganka ƙarfe biyu a waje sai ka ji ya ci wallahi zuba ne a ɗakin ne mai ɗakin ne da zuba ko ka ji yana wallahi kyankyasai da kwari tun fitine ne a yana jiran sai bacci ne ya san ta ɗaya je ya kwanta a sake saboda fitinan da zai gani saboda haka a nemi addu'an mata na gari Allah ya baka mace ta gari ko da ba irin ta ne ra'ayinka ba dan mu abin da ya bi rudin maza ya zan yi in aure wanda duk garin duk anguwan za a ce ai da anguwan nan ba wanda ya auri mace mai kyau kamar wani to ina amfanin kyau kai tana zata ka a ɗaki kaga ba amfani saboda haka mu yi ta addu'an mata na gari annabi na cewa ad-dunya mata'un wa khairu mata'ud dunya al-mar'atu salihah annabi yace ita duniya jin daɗi ne mabibicin jin daɗi ko na duniya shine ka samu mace ta gari wai waye mace ta gari annabi yace idza amaraha ada'atu idan mijinta ya umarce ta yi kaza sai ta ce an yi an gama sai ta mashi da'a wannan ita ce mace ta gari ba ya ce kar a yi ta ce sai an yi ba wa iza nazara ilaiha sarratu idan mijinta ya duba zuwa gare ta sai farin ciki ta yi mai ado ta sa jan baki da gazal da 24 hours da ya kalle ta sai ya murna wa in aqsama alaiha abarratu idan manzan Allah ya ce in mijin ya ce wallahi ba za ki ba sai ta ce na haƙura Allah ya kai mu na gaba ba irin matan yanzu ba wallahi ba za ki ba ni kuma wallahi sai na je in sama da ƙasa za ta haɗe wannan ba mace ne ta garba wa in gaba an ha hafizat fi mali ko hafizat fi nafsiha wa mali idan mijinta ya fita sai ta kiyaye kanta ta kiyaye mene dukiyar mijin ba tata kuma ba sakaci to wannan ita ce mace ta gari ita ya dace ka nema ba ka je ka nema wanda ta sha kwaya ce jajjazar ko wanda ta sha allura ce jajjazar ko wanda ta je ta haɗiye-haɗiye da shafe-shafe wai kai yanzu kana ganin ka gama aure ka ko ɗauko jidali Allah ya ce wa ajjalahu azaban azima wanda ya kisa da gangan Allah ya tanazan mai wani irin azaba wanda yake mai girma Allah ka tsare mu na'am يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا نعم لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا نعم تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله مكان قصيرة نعم ذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا نعم إن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغوا عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا Allah ya ce, “Ya ku waɗanda kuka yi imani kuka ba da gaskiya, idza darabtum fi sabilillahi Allah ya ce, “Idan ma'ana kun fita akan ɗaukaka tafarkin Allah, Allah ya ce, “Fata bayyanu ku yi bincike, wato an ce wannan ayan ya sauka ne akan wani mutumi yana ma'ana kiwon tumaki ne da shanaye, shi kenan sai wasu bayan Allah sun fita za su je yaƙi. kawai sai suka gan shi suna ganin shi sai ya ce musu assalamu alaikum ce musu assalamu alaikum da ya yi a haka sai suka kashe shi to kaga da suka kashe shi shi ne ce Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya idza darabtum fi sabilillahi idan kun fita domin ɗaukaka karman Allah fatabayyanu to ba kowa za ku kashe ba in za ku yi kisa ba ku yi bincike yanzu mutum ya muku sallama kuma ku kashe shi wasu suka ce wannan dalilin saukan ayan nan kenan wasu suka ce a'a akan usama dan zaidu ne wanda zaidu bin harisa shine ake ce mai ibbi rasulillahi ibn ibbi rasulillah masoyin manzon Allah dan masoyin manzon Allah shi usama zaidu dan harisan nan to Usama ran da ya tara wani kafiri a bagen daga shikenan Usama ya zara takobi wannan kafirin kawai sai ya ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kawai Usama ya samu takobin shi ya tsire shi shine labari ya zo gurin manzon Allah ga Usama ba ya kashe wani a fagen daga bayan ya ce la ilaha illallah annabi ya kira usama ya ce labari ya ishe ni kaza kaza usama ya ce haka yake ya rasulallah manzo Allah ya ce me yasa ka kashe shi ya ce ya rasulallah ai ya ga tsinin mashi ne shine ya sauri ya ce la ilaha illallah to tunda na gane ba dan Allah ya ba sai na kashe shi manzon Allah ya ce ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah wa kaifa tasna'u bi la ilaha illa Allah to yanzu ya za a yi da la ilaha illa Allah shin an zo ranar alkiyama Usama manzon Allah ya ce aiko sai an saukar maka da hajjin abin da kai tun da ka kashe wanda ya ce la ilaha so ɗaya ba bai taɓa sallah ba bai azumi ba bai zakka ba ya ce la ilaha illa Allah manzon Allah ya ce Usama na cewa abuwan annabi yana cewa wa kaifa tasna'u bi la ilaha illa Allah idza jaa yawmal qiyamah yanzu ya za a yi da la'ila illallahu shi in ya zo ranar alkiyama kaga a ce hattaran wanda za ku je aikin hajji tare ku yi sallah tare ku yi azumi tare a yi zakka tare amma ya ce wai wani musulmi wani kafiri ya tsarkake kanshi bayan Allah ya ce bala tu zakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kar ku rinka tsarkake kanku Allah shi ya san wanda suka yi jin tsoronsa to Allah ya ce fa tabayyanu kafin ku yi kisan nan ku yi bincike ku gano wala ta ƙulu liman alƙa ilaikum salama kar ku rika ma'ana sakin zance ga wanda duk ya karanta muku sallama na miƙa wuya ya muku sallama kuma ku ce mai lasta mu'minan wai ai kai ba mumini ba ne ka faɗa aka ne ba don komai ba don kar dabbobinka in an kashe ka a kwashe dabbobinka Allah ya ce tabtaguna aradal hayatid dunya saboda kuna neman wani al'amari dukiyoyi na duniya kun kashe shi kenan sai ku ɗan rirriƙe abin da ya bari na dabbobinsa da tumaki fa inda Allahi maganimu kasira ku huta da abin da ke hannun shi abin da ke a gurin Allah shine yake da ganimomi wanda yake masu yawa kalalika kuntum min qablu ku tuna ba kuma kun kasance a irin tsarinsa gabanin yanzu famanna Allahu alaikum sai Allah subhanahu wata'ala yayi wani irin baiwa akan ku fatabayyanu sai kuka kasance kuke bayyance daidai da rashin daidai inna Allah lalle Allah kana bima ta'maluna khabira inna Allah lalle Allah kana khabiran ya kasance mai bada labari bima ta'malun da abun da kuke aikatawa na'am لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الأبصار والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم na'am فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة na'am كله وعد الله الحسنى na'am فضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم إلى القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما Allah ya ce la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayra quli ad-darari wal mujahidina fi sabilillah wannan ayar an ce wata rana annabi yana zaune shine sai ya kirayi Zaid bin Sabit shi daman ya kasance masu rubuta wahayin manzon Allah sai suna tare da annabi sai ga annabi ya canza kama kasan in wahayi zai zo to annabi yana canja kama to shikenan bayan an kammala sai annabi yake ce mai ka rubuta la yastawi alqa'iduna min almu'minina wal mujahiduna kaji ba gairin uli darari to bayan an rubuta haka sai akwai wani makaho sahabi sunan shi Abdullahi bin Ummi Maktumin wannan makawon sai ya ce to ya rasulallah yanzu Allah ya faɗi darajar wanda suka fita su yaƙi da waɗanda suke zaune a gida an ce wanda suka je yaƙi sun fi daraja daraja kuma ba na wasa ba kuma gashi mu da muke da hanzari gashi ba na da ido makaho ina zai iya yaƙi gashi kuma na ji ba a ce komi a kanmu ba to mu muna cikin wani hali kenan sai aka ga kawai tashi annabi ya ƙara juyewa halin da yake ciki ya canza sai kuma aka ji ya ce a rubuta gaira ko gairu ulil zarari kaga isa na manzon Allah wani na damuwa sai annabi kuma a dawo a ƙara gyara shine Allah ya ce alqaiduna min almu'minina waɗanda suke zaune daga muminai a gida gairu ulil zarari ba wa'inda suke da uzuri ba kamar makawon nan da ire-irensa ko marasa lafiya wal mujahiduna da waɗanda suke masu jihadi fi sabilillahi akan ɗaukaka tabarkin ubangiji bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da rayukansu la yastawi ba za su taɓa daidaita ba wanda ya fita ya fi wanda ya zauna daraja فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين daraja. Allah ya ce mun bibita waɗanda suka kasance mujahidai wanda suka fita taya manzon Allah yaƙi don addinin Allah ya ɗaukaka domin bibita su da dukiyansu da rayukansu alal ƙa'idi na daraja ga wanda suke kwance a gida to wanda suke zaune a gida ba su kai darajan waɗancan ba domin wancan in ya kashe wuta za a wancan in an kashe shi aljanna za shi wannan in an cire mai hannu hannun zai tafi aljanna ne ya kira shi kako ga wanda yake gida ba zai samu wannan ba yace wa kullal wa'ada Allahu al-husna Allah kuma jiccika Allah ya musu alƙawarin me ya husna anan aljanna wa faddala Allahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima Allah ya ko bibita waɗanda suke mujahidai mayaka akan waɗanda suke zaune a gida an fifita su da wani irin lada mai girma darajatun nan درجات ومغفرة ورحمة نعم وكان الله غفورا رحيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما الله يتي درجة منه درجات منه وتئرن درجة ne Allah ya fifita mayakan nan da akan waɗanda ba su yaƙi ba minhu kuma daga gare shi daman Allah falalan shi zai yanda ya ga dama zalika fadlillahi yutihi man yasha'u wallahu dhul fadlil azim yace darajatin minhu wani irin daraja ne daga gare shi shi Allah wa maghfiratan da wani irin gafara ta daban wanda Allah yake ma mujahidai akan wanda suka zauna a gida wa rahama da wani irin rahama da Allah ya yi ma mujahidan nan akan waɗanda suka zauna a ina a gida wa kana Allah daman haka Allah ya kasance tun azal gafuran ya kasance mai wani irin gafara ne rahiman kuma mai jin kai to anan za mu tsaya Allah ya mana gafara Allah ya mana rahama Allah ya mana jin kan abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana saka ma iyayenmu da malamanmu da shehunanmu da alkhairi ya ba su ladan goyonmu da ladan tarbiyyantar da mu ya saka musu da gidan aljanna mamatanmu musulmi wanda suka riga mu gidan gaskiya tun daga zamanin annabi Adam zuwa yau Allah waɗanda suke cikin rahama Allah ka ninka musu waɗanda suke cikin matsala matsala Allah ka sauƙaƙa musu in namu ta zo ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka sa mu tashi da imani marasa lafiya musulmi da ke gida da wanda suke asibitota ciwukan jikuna da na zukata Allah ya haɗa mu ya ƙara mana lafiya Allah ya gyara zukatan mu ya cire da hasada a ciki Allah ya raba mu da kullun junan mu Allah ya raba mu da kakanuka ne Allah ka raba mu da kunci da fatara da talauci Allah ya raba mu da roƙo da bara ya sada mu da alkhairan duniya da lahira ya raba mu da sharrorin duniya da lahira Allah bukatunmu na alkhairi wanda muka sani da ma wanda ba mu sani ba da wanda ke zuciyar da wanda zai zo nan gaba Allah ka biya mana damuwan mu Allah ka yaye mana bakin cikin mu Allah ka kore mana abin tsoron mu Allah ka tunkuɗe mana Allah ka raya mu muna masoya annabi Allah ka kashe mu muna masoya annabi Allah ka tashe mu tare da annabi istifawan mu ta zo ka ta mu cika da kalmar la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك